إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد ولي فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فالتقوى تدفع السوء والبلوى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء أيها المسلمون ها أنتم أدركتم أيام الأشر المباركة أعظم أيام الدنيا فهنيئا لمن اغتنمها بجمع الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات قال ابن تيمية واستيعاب أشر ذي الهجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله وأقسم الله بهذه الأيام لشرفها فقال عز وجل والفجر وليال عشر قال ابن كثير المراد بها أشر ذي الحجة يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله وأعظم أيام العشر يوم عرفة قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يؤتك الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراده هؤلاء يقول ابن عبد البر وهذا يدل على أنهم مغفور لهم لأنه لا يباهي بأهل الخطايا إلا بعد التوبة والغفران وقال ابن رجب يوم عرفة هو يوم الإتك من النار فيؤتك الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من المسلمين فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين لاشتراكهم في الإتق والمغفرة يوم عرفة عباد الله وقد أقسم الله بيوم عرفة والعظيم لا يقسم إلا بعظيم فقال تعالى وشاهد ومشهود يقول صلى الله عليه وسلم اليوم المشهود يوم عرفة وقال والشفع والوتر يقول ابن عباس الشفع يوم الضحى يوم الأضحى والوتر يوم عرفة عباد الله وحتى نغتنم يوم عرفة إليكم عددا من الوصايا الوصية الأولى التفرغ للعبادة وتعجيل مشاغل الدنيا فإن استطعت أن تخلو بنفسك يوم عرفة فافعل فهو يوم واحد في السنة ولا تدري هل ستبقى إلى عام القابل أم أنه سيبقى بعدك قال النووي رحمه, رحمه الله هذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء فينبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر وقراءة القرآن وأن يدعو بأنواع الأدعية والأذكار وليحذر من التكسير في ذلك كله فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه الوصية الثانية صيام هذا اليوم لغير الحاج قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده قال ابن عثيمين من صام يوم عرفة وعليه قداء من رمضان فصيامه صحيح لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفة مع أجر القضاء الوصية الثالثة التكبير ويبدأ التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات من فجر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق وأما التكبير المطلق الذي يكون في كل وقت فلا يزال مشروعا من أول الشهر الوصية الرابعة الإكثار من الذكر والدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال العلماء خير الدعاء يعني أكثر الذكر بركة وأعظمه, وأعظمه ثوابا وأقربه إجابة وفي الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في, في الأغلب عباد الله فجهزوا أمنياتكم ورتبوا طلباتكم واحشدوا هوائجكم فإن سهام عرفة صائبة ودعواته مستجابة يقول بعض الصالحين والله ما دعوت دعوة يوم عرفة وما دار عليها الهول إلا رأيتها مثل فلك الصبح وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi yana da kyau mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma’ sannan mu ji tsoron Allah a ɓuya sannan mu ji tsoron Allah a sarari saboda shi tsoron Allah shi ne di yake kwaɓe ma mutum wani sharri da wani abu mummuna shi ne yake kwaɓe ma ɗan adam duk wani bala'i da zai tankare shi shi yasa Allah maɗaukakin sarki da kanshi yake cewa Allah zai tseratar da wanda suka ji tsoron shi da abin da suka kasance suna aikatawa a nan duniya na tsoron shi na kirki Allah ya ce babu abin da zai taba su na damuwa wato a ranar lahira kenan Allah ne ya yi wannan alkawali ya kuyan uwa musulmi ga mutsindin a cikin kwanaki goman harko na zulhijja kwanaki ne masu albarka wanda tun da lokacinsu ya yi idan ka buɗe gidan radiyo za ka ji ana magana a kan falalar wannan kwanakin idan ka bude gidan talabijin zaka ji ana magana ne akan falalan wannan kwanakin idan ka zamana wajen zama na mutanen kirki zaka ji ana magana akan falalan wannan kwanaki goma na harkon zulhijja hakika ‘yan uwa musulmi kwanaki ne masu albarka matuƙa sama da duk tunaninka wanda za ka yi sannan kwanaki ne masu girma a kwanakin duniya gabaɗe idan dai duniya duk shekara ana kwana 365 to wanga kwanakin goma gabaɗai sun yi sauran kwanakin daraja wannan 355 wannan kwana goma ya kuyan uwa musulmi to duk wanda ya gawan ga kwanakin goma to ana taya shi murna saboda lokaci ne wanda zai tara lada saboda lokaci ne kuma wanda zai nemi gafara Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi sannan kuma lokaci ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai daga daraja ka can a wajen shi ba irin daga daraja ba na nan duniya a can a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma shi yasa babban malami ibn taymiya yake cewa riskan wannan kwanaki goma da ibada dare da rana yace yahi jihadi wanda kasa ranka yattahi sannan kuma wanda ka sa kudinka suka ta yi ma'ana ka tai a wajen jihadi ranka ya tahi ko kuma ka kwashe dukiyarka ɗin gurungum ka bada a tai jihadi da ita ya ce ya hika riski wanga kwanakin goma domin albarkar da ke cikin wannan kwanaki goma ya koyan uwa musulmi shi yasa wannan kwanakin goma saboda suna da girma sai Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da su ba dan komi ba sai dan girman su sai Allah ya ce wal fajr wa layalin ashir Allah ya ce yana rantsuwa da alfijir idan ya keto sai Allah ya ce wa layalin ashir kuma da wannan daruruwa guda goma babban malamin tafsiri ibn kasir ya ce almuradu biha abinda ake nihi nan da kwana goma ya ce kwanaki goma na harkon zulhijja ba ƙaramin malami ne ba a tafsiri babu wanda yake wa'azi ya ce bai san wani ne ibn kasir ba a tafsiri shi yasa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce babu wasu kwanakai wanda aikin alkhairi shi Allah maɗaukakin sarki ya hisan shi sama da cikin wannan kwana goman da muke wanda kwana biyar ya shuɗe yanzu haka a cikin kwana biyar in nan ba mu aikata aiki ba ɗoriya ga aikin da muka saba aikatawa dama sallah biyar muna yi karatu a cikin sallah dama muna yi wani lokaci sadaka muna yi amma misali menene ɗoriya akan abin da muka kasance muna aikatawa mu yawaita nafila a cikin wannan kwanakin goma mu yawaita sadaka sannan mu yawaita karatun alkur'ani shine cewa wannan kwanakin goma sun amfani gare ka manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine baki wanda bai karya wannan hadisi daga bakin ya taho yace babu wasu kwanaki da Allah madaukakin sarki ya hisan aikin alkhairi a aikata shi sama da cikin wannan kwanaki goma sahabban manzo Allah tsira da aminci Allah sai suka tambaye manzo Allah sai suka ce ya kai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi walal jihadu fi sabilillah wai manzan Allah hada tahiya ɗaukaka kalma Allah wato jihadi manzan Allah ya ce masu ko da ko jihadi ne wannan kwanakin goma ka yi aiki cikin shi na hisan shi da wannan jihadi kinan don haka ya koyan uwa musulmi wallahi ba karamin kwanakai ba ne ya kamata mu shiga taitaye mu Allah maɗaukakin sarki yana son duk wani abu na kirki mu same shi duk wata gara ba samu kwashe ta ya koyan uwa musulmi to a cikin wannan kwanaki goma to kuma akwai wani yini wanda shi kuma a cikin kwanakin goma ya hi sauran a cikin kwanakin goma babu wani yini wanda Allah madaukakin sarki yake ‘yantar da mutane daga wuta zuwa aljanna kamar ranar kamar ranar arfa ba wai sai ga wanda ya ta yi ba wai sai ga wanda ya ta yi hajji ba saboda a ranar nan Allah madaukakin sarki yana kusantowa ga bayan shi sannan mala'iku suna murna su je ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan shi ma Allah maɗaukakin sarki mai girma yana zuwa ne akwai alamun nishaɗi da jin daɗi da murna tattare ga Allah maɗaukakin sarki mai girma sai ya tambaye mala'iku sai ya ce wannan mutane da suka taru wato mutanen da ke wajen arafa me suke so wajena shi yasa ibnu abdul bar yake cewa zo wadda Allah madaukakin sarki mai girma yayi yana nuna cewa Allah har ya gafarta musu saboda wanda yake da lahi idan kaga kana da lahi an zo an zo maka da huska cike da nishadi to ma'ana wannan abin an yahi maka shi misali ka san kama mutum lahi amma kuma da ka zo wajen shi ule ka gani yana ɓata rai sai ka ga yana dariya to ka san lahin da ka mashi ya yi ne ya gafarta maka to haka Allah maɗaukakin sarki zai kusantuwa da bayan shi a ranar arfa ya san a ɗauke da su akwai zunubai amma kuma Allah zai zuwa a cikin nishadi yana murna sai ya ce mala'iku su tambaye su me suke so sai mala'iku su ce suna neman tuba ne kuma suna neman ka gafarta musu sai Allah madaukakin sarki ya ce duka ya gafarta musu shi yasa ibnu rajab yake cewa ranar arfa ita ce ranar da Allah madaukakin sarki yake yanta bayan shi daga wuta zuwa aljanna Allah maɗaukakin sarki yana ‘yantar da wanda suka yi tsayuwar arfa sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana ‘yantar da wanda ba su je suka yi tsayuwar arfa ba kinan ka ji da kyawu kakkai ribin lissahin babu kai ciki sai a wanda yake makka sai a wanda yake arfa Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne bai taɓa hidda wani bawa ba daga cikin rahamar shi da wanda suke tsayuwar arfa da wanda suke nan a gida a wannan rana idan ka kyautata Allah maɗaukakin sarki zai cewa kai ma ya yahi maka kuma Allah maɗaukakin sarki zai iya yanta ka daga wuta zuwa zuwa aljanna inda ɗan wuta ne idan kuma dama ba ɗan wuta ba ne to Allah maɗaukakin sarki zai ƙara darajarka shi yasa bayan rana arfa wata rana ke zuwa sai ranar idi ta zo sai ya zamanto da wanda ya ta arfa da wanda yake gida kowa za a sallah gaba ɗaya saboda ita ma ranar sallah tana cikin ranar da Allah maɗaukakin sarki yake ‘yanta mutane daga cikin wuta sannan kuma tana cikin ranar da Allah maɗaukakin sarki yake gafarta wa mutane zunubansu ya kuyan uwa musulmi hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da ranar arfa sannan shi sannan mai girma in ka ga ya rantsuwa da abu to abu yana da girma wato Allah maɗaukakin sarki mun sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙure ƙarshen girma to amma don ya nuna maka abin da ya rantse da shi ba ƙaramin abu ne ba sai ya rantse da abin shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya rantse da wannan rane da Allah ya ce wa shahidin wa mashuhud sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce al-yawmul mashuhud abinda ake ce ma ranar da mutane suke tattaruwa ya ce ranar arfa sannan kuma da Allah ya ce wa shafi'i wal watir da Allah ya ce da shafa'i da wutiri babban malamin tafsiri ibn abbas ya ce a shafa ya ce shi ne ranar ranar sallah ya ce wal witir shi kuma shi ne ranar arfa ya ku yan uwa musulmi ya ne zami duka wanga alkhairin da ke cikin wanga kwanakin goma mu same shi yana samuwa da zaman fada ko majalisa wanda muka saba yi ko ko baya samuwa yana samuwa da mugun ɗumi wanda muka saba yi kullum ko ko baya samuwa wai samun wannan garaɓasar da take cikin wannan kwanakin goma tana buƙatar tanadi ko ba ta buƙatar tanadi don shi yasa idan dai wannan kwanakin muna son mu riske su akwai wasiyoyi guda hudu wanda ya kamata ka kula da su don ka samu garaɓasar da Allah maɗaukakin sarki mai girma yake magana a kanta wasiya ta farko ita ce ka hanzarta zuwa ga yin ibada duk wani abu da ka sani na duniya wanda a gaba kana iya yin shi to shi ma ka takaita shi sannan idan ta kama sai ka bar cikin mutane ka yi wannan ibada ka bar cikin mutane ka yi wannan ibada ba don komi ba sai don ita rana arfa rana ce kwara guda sannan kuma awa 24 ce sannan kuma wannan ranar idan ta ƙari ko to baka sani ba cewa za ka sake ganin wata rana arfa ko ba za ka sake gani sannan baka sani ba cewa wasu ma sun sake gani ba wai kai in ba wasu ma sun sake gani duka wannan baka sani ba shi yasa sai imamun nawawi yake cewa wannan rana ita ce rana ta shekara a cikin kwanakin shekara gaba ɗaya ko ya ce wannan rana ita ce rana ta shekara ba wai don komi ba sai don rana ce ta adda sai don rana ce wadda in kai addu'a sai Allah maɗaukakin sarki ya karba da a ce za ka daina addu'a gaba ɗaya sai ka riƙe ranar arfa ita ce ranar da da ka yi sallah asuba za ka shiga ibada har wata asuba ta kewayo da an tsammaci abin da za ka roƙa Allah maɗaukakin sarki mai girma zai karɓa maka shi a wannan rana ya koyan uwa musulmi kenan don haka yana da kyawu a ce ibadar da za mu gudanar da ita ranar arfa ta duk wata ibada wadda muke gudanar da ita a kowane lokaci sannan karatun alkur'ani ne zikiri ne addu'o'i ne kake makanka ko kake makasa ko kake ma duk wani wanda abu ya dame shi ka aikata sannan gargadinka da takaita ibada a ranar arfa wallahi kakka yarda ka gaji wallahi in ka gaji kuma za ka gaji wajen yin addu'a idan ka gaji a cikin addu'a ka za ka ga gajiya don haka kowa ya haƙuri da wannan rana ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma iya iya ƙarhin shi sannan wasiya ta bi mu sani cewa shi azumin arfa har wanda baya hajji yana yin shi wanda sananna abu ne wannan ba dan komi ba wannan azumi idan mutum ya yi shi da niyya mai kyawu Allah maɗaukakin sarki zai kankare mashi zunuban shi na shekarar da ta gabata da na shekara mai zuwa galibi nan duniya idan mutum zai yahi maka wani abu zai yahi maka abin da kan maye ni can baya amma bai gwada yahi maka abin da za ka yi nan gaba saboda kana iya yi mai sama da haka nan to amma Allah maɗaukakin sarki mai girma ya yahe baya sannan kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma ya yahe gaba ba don komi ba sai don shi yana Allah maɗaukakin sarki mai girma sai babban malami ibn usaimin ya yi wata magana ba ƙaramin magana ba sai wata magana mai amfani wadda wani ne za ta amfana ɗaya daga cikinmu ya ce yin mutum ya azumci ranar arfa ana biyar shi azumin watan ramadana azumin shi ya yi sai ya ce amma dai da da ya tashi azumin zai yi niyya zai biya azumin da ake biya ne na watan ramadana to da kuma ya samu abu biyu dama shi azumi ne wanda bashi ne sai ka bi Allah madaukakin sarki mai girma da shi kai niyya to kuma sai Allah ya baka ladai azumin watan rana arfa abin da yake ni wanda ya san ana biyan shi watan azumin watan ramadan to idan ya tashi ɗoka azumin arfa idan ya yi niyyar shi akan zai biya na watan ramadan ne zai samun ladabi saboda an yi daidai kuma rana arfa ne kenan wanda ya san ana biyan shi azumi abinda mala yake nihi ya yi niyyar cewa zai biya azumi guda daga cikin azumin da ake biya shi in guda ne ya biya shi a wannan ranar ta arfa niyyar shi ita ce wannan shi kuma allah madaukakin sarki zai ba shi lada ta niyya ya ku yan uwa musulmi wasiya ta uku shine kabarbari wannan wata idan ya shigo kawai lokacin fara kabbara yayi amma mu wanda muke shan mamaki dukan munan musulmai ne watan na ya shigo amma ba mu gane watan ya shigo saboda ba inda zaka zuwa ka ga wani yana kabbara in ma wani shi yana yi amma bai sa wasu su aikata ko da yana da incin ya sa wasu su aikata wasu kuma in in ma an ce su aikata ba su aikata akwai wanda shi kunya yake ji ma a gan shi yana mi yana wannan kabarbarin wanda manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yi amma idan waka ce ko ta batsa ce bai jin kunya a gan shi yana yi amma abin da zai samun lada ko bai so a gan shi yana yi kabarbarin kala biyu ne akwai wanda ake yi bayan sallah lokacin rar sallah ɗaya ga sallah har zuwa uku ga sallah sannan kuma akwai wanda ake yi da wannan watan ya shigo sannan wannan kabarbari suna da siffofi da dama ko a zamana kake ba ka aikin komi ko waya kake takulawa za ka iya yi allahu akbar allahu akbar la ilaha illallahu allahu akbar allahu akbar walillahi walillahi alhamdu kawai daga zanna daga inda kake tun lokacin da watan ya shigo ha a yi sallah a kai uku ga sallah duk lokacin da baka wani abu ya zamanto cewa wannan kabarbarin su kake ya kuyan uwa musulmi wasiya ta hudu kuma wasiya ta ƙarshe shine yawata zikiri ga Allah maɗaukakin sarki mai girma akwai zikirai wanda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya gaye falalarsu ya gaye su cewa suna cika ma'auni ya ce kuma a baki wajen gayansu duka suna da saukin gayi kuma ba su da yawa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim sannan akwai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar babu lokacin da an kai su Allah madaukakin sarki yake limka maka ladarka limki balinki sama da cikin wanga kwanakin goma kenan wasiya ta hudu shine yawaita yin zikiri sannan yawaita yin addu'a saboda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mafificiya addu'a wadda take da alkhairi ita ce addu'a wadda aka yi a ranar a ranar arfa har zuwa kwanaki uku na bayan sallah kenan dan haka ya ku yan uwa musulmi yana da kyawu gaba ɗayan mu muna da bukata wajen Allah madaukakin sarki mai girma akwai wanda wallahi da ka gaya kake gane mabukaci ne to wannan ita ce dama ta bayyana ma Allah maɗaukakin sarki bukatarka ƙasanmu tana bukata addu'a mukanmu muna bukata addu'a kai komi da ka sani yana bukata addu'a to a wannan rana ta arfa wadda za ta zuwa ita ce rana wadda babu ranar da za ka yin addu'a wadda ta hita alkhairi in ba wannan ranar ba sannan ba ka da wata rana da kake da garantan Allah maɗaukakin sarki ya amsa maka addu'a sama da wannan ranar ta arfa kenan da haka ya ku yan uwa musulmi da aka tambaye manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wace addu'a ce ta yi sai ya ce addu'ar da ya kasance yana yi da shi da annabawa sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ce addu'ar da manzan Allah ya kasance yana maimaita da shi da annabawa wanda suka gabace shi a ranar arfa kuma kusan haɗin yara sun iya ka yi ƙoƙari idan ka yi ka sa matan ka su yi idan matan ka su yi ka yi ƙoƙari ka sa ɗiyan ka su yi ya kamata a ce a gane cewa homu musulmai ne so da dama za a sabkan mamma da aya amma sai yahudawa su je su ce wannan ayar da su aka sabkan ma ita da duk wannan rana in ta kewayo da sai an ga idi da sai an ga yadda ake hulewa amma mu kuma dama Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kuma ya gaya mu mu yadda zami kawai mu yin ne Allah maɗaukakin sarki ya ba mu abin amma sai ya gagara ko kuma sai ya zamanto in kai kai shi kenan kowa ba sai ya ba kowa can shi ya sani kowa tashi ta hidda shi kina yana da kyawu ka rike ranar arfa idan baka yi komi ba ka yi abin da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana aikatawa kinan dan haka ya ku yan uwa musulmi daga nan ka shirya niyyarka sannan ka kimtsa komi naka sannan ka tattara duka buhuhuwan ka na bukatu wanda kake san Allah madaukakin sarki ya biya maka dama shi kadai ke iya biya maka su duk duniya ba mai iya biya maka bukatar ka sai Allah to wannan bukatun da kake tunanin ba mai iya biya maka su tun yanzu ka tattara su komi ka shirya komi ka ɗaure shi idan ya so ranar arfa ka kwance shi ka gaya ma Allah maɗaukakin sarki mai girma don shi Allah maɗaukakin sarki zai biya maka wannan buƙatar wadda ka roke shi kenan don haka ya koyan uwa musulmi ka ga yadda kake ganin idan asuba ta yi hasken sahiya yake hitowa har mu zo mu gan mu da rana kirikiri haka idan ka yi addu'a a ranar arfa ko shekara guda za a yi wannan addu'ai sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓe ta kamar yadda kake ganin wannan hasken na sahiya yake tahuwa har zuwa marici abinda muka waɗa na daidai Allah ya ba mu ladai shi kuskure ko tuntuɓe halishe wanda muka yi Allah ya yahe mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وأمي حوزة الدين يا رب العالمين وأمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وأف عنهم وأكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله